dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabi bayinsa suwaye za su kyautata aiki su yi abun da ya dace da waɗanda kuma za su yi koma bayan haka mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi shine alhayyul qayyum rayayye wanzazze wanda baya mutuwa babu abin da yake damu ne sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko janjadi baya yi balle ma yayi bacci Allah subhanahu wata'ala muna jinjina masa muna godiya gare shi mun shaida lalle Allah subhanahu wata'ala shine mahalicin sammai da kasai ba tare da taimakon kowa gare shi ba shi ke gudanar da al'amurarsa yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama abin da ya ga dama shi ke faruwa abin da ya takawa birki dole ya tsaya ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta shi ne anai muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin masu koyarwa wanda yake shugaban masu imanin duniya baki ɗaya shugaban manzanni baki ɗaya wanda ƙasa za ta fara tsagewa dominsa wanda za a fara buɗe ƙofar aljanna saboda zuwarsa mun shaida lalle shi ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ƙira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu a takaice akan mautul fuji'a wato mutuwa na ba zato ba tsammani waɗanda ba a tsammanin ko wanda ba a tsammanin zai rasu a ga ya rasu a ga mutum ya je ya dawo daga anguwa ko mata ta je ta dawo daga anguwa ko ta gama girki ko ta yi wasu abubuwa wanda ba a tsammanin mutuwa tattare da ita an jima kaɗan sai a ba da labarin ta rasu a cikin garin na irin waɗannan kwanuka a waɗannan kwanaki an samu matar da ta shirya za ta je anguwa ta yi alwala ta ce bari ta yi nafila kafin ta gama alwala ko bayan ta gama alwala Allah ya karɓi rayuwarta wata ta je ta dawo daga ziyaran danginta kafin a ce menene wannan ta sauke kaya ita ma Allah ya karɓi rayuwarta abubuwa da yawa wani malami daga cikin malamai a garin nan satin da ya wuce ran laraba yana maganan cewa a tura shi guri kaza ya yi wa'azi wace gari alhamis zuwa juma'a bai san inda yake ba shi ma ya koma ga Allah to irin waɗannan abubuwa su ne mautul fuji'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa satarauna mautul fuji'a za ku ga mutuwan ba zato ba tsammani kafin tashin alkiyama in kun ga irin wannan mutuwan tana faruwa to ku tuna cewa lallai tashin alkiyama ta zo saura kaɗan alama ce daga cikin alamomin kusatowa kusa-kusa na faruwan tashin alkiyama a rinka samun mautul fuji'a akwai wanda a cikin garin nan yana tafiya a hanya a anguwar kusan heroga na dawaki yana cikin tafiya ya zauna kamar mai hutawa shikenan Allah ya karbi rayuwarsa duka wannan mautul fuji'a akwai dattijon da ya zo daurin aure ana zaune shi kam ina gurin yana zaune ana raha da shi tsakanin irin fulani da bare-bari shi kenan kawai da yi kaman tari Allah ya karɓi rayuwarsa to waɗannan abubuwa su ne mautul fuji'a wadda yawanci mutuwa da suke faruwa akan samu ko mutum ya yi rashin lafiya mai tsayi ko kuma a samu mutum a ya tsufa ya yi shekaru lallai an san cewa ya jima a duniya sannan rashin lafiya ya zo a samu ɗawainiya shi da kansa ya cire tsammani haka ya koma ga Allah wajen yawaita tasbihi da mutane sun yawaita yi masa addu'a da sauransu sannan tukuna Allah ya ɗauransa amma sai yau aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa gashi nan yana faruwa yace duk da tashin alkiyama za ku ga mutuwan ba zato ba tsammani mutuwar kwatsam haka kawai kaga mutum lafiyayye matashi a shekaru wadda bai kai a ce ana fidda tsammanin rayuwa gare shi ba lafiyayye ko da ma dattijo ne amma cikin lafiyansa babu wani jinya babu kwanciya babu komai maza da mata wannan irin mutuwa ya kamata ta sanya mu mu ƙara tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta sanya mu ƙara komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukan alkhairi ta sanya mu ƙara yawaita tuba cikin sabon da muke yi dukan mu gaba ɗaya babu wanda baya sabawa Allah ko a bayyane ko a boye wasu saban su a bayyane wasu saban su a boye muna sabawa Allah da a ce sabon da muke wa Allah ya bayyana a fili da mutane ba su mana sallama ba in sun gamu saboda me saboda gaskiya muna saba Allah dare da rana Allah ya san haka amma mai gafara ne shi muna roƙon Allah gafara lalle mu yawaita tuba mu koma ga Allah wasu sun san irin sabon da suke kowa cikin mu nan babu wanda bai san abin da yake yi ba ko a bayyane ko a sirrance ku sani cewa Allah yana gafarta wa bayi matukar sun tuba sun koma zuwa gare shi to abin da yake daidai gare mu shine motul fuji'a tana faruwa ga bayin Allah da yawa wadda ana bukatan a ce in ya faru mutane su zauna su yi nazari su yi jimamin abun da ya faru ta hanyar lalle fatakin alkiyama ta kusato domin wanda ya ba da labari cewa za a yi irin wannan mutuwan shine as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa sallam harcensa baya ƙarya harcensa baya faɗan abun da ba daidai ba kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne mai kokonto akan haka ya kafirta sai da in yayi bisa rashin ilimi ya ku al'umma musulmai mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai bayyana ba duk abin da zai zama na alkhairi ya bayyana ga al'umma kuma ya umarci al'umma da aikatawa duk abin da zai zama na sharri ya bayyana wa al'umma kuma ya hani al'umma daga aikata shi lalle ne mu sani cewa hatta wannan misali na mautul fuji'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'ummarsa ba don komai ba sai don su ɗau darasi su kuma koma ga Allah hadisin Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mun yi sallan asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau minbari yana wa'azi yana gaya mana abubuwan da za su faru zuwa tashin alkiyama tun daga bayan sallan asuba har azhar ta yi ya sauko aka yi sallan azhar ya koma ya ci gaba da gaya musu har la'asar ta yi ya sauko aka yi sallan la'asar ya koma ya ci gaba da gaya musu har magariba ta yi yace bai wuce yana gaya mana ba sai da ya gaya mana abun da zai faru daga wannan ranar zuwa ranar tashin alkiyama a cikin wa'annan abubuwa ya gaya musu mautul fuji'a za ku gani dab da tashin alkiyama za ku ga mutuwa ta ba zato ba tsammani kwatsam kawai wani yana zaune ya rasu wani yana zaune ya rasu wani bawan Allah ya zo kasuwan tudun hatsi yana zaune ana magana da shi da ya dan kishin gida akan benci shi ma ya tafi Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa duk an yi wa'annan abubuwa wanda ya kamata ya zama wajibi gare mu mu da muke raye kafin nan mu auna tunaninmu mu kome da hankalinmu mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa babu wasa cikin abin da Allah ya ce zai faru duk abin da Allah ya ce zai faru fa inna ma huwa atin wa anna sa'ata la raiba fiha ku sani lalle tashin alkiyama la raiba fiha wallahi babu kokonto cikin ta za ta faru abin da kawai ya kamata shine ku sani cewa dukkan alamomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana muna ganin su babu abin da bai bayyana ba illa alamomin tashin alkiyama manya manya amma dukkan abin da ya faɗa ƙananan alamomin tashin alkiyama suna nan a cikin masallaci na yanzu in ka ce zaka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku gan su dab da tashin alkiyama in kun gani ku mai da hankali zaka kirga har ka gani a cikin zamanmu a cikin tufafinmu a cikin yadda muke da yadda ana fita daga masallaci zaka ta ganin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sama da shekara dubu da suka wuce ya ku bayin Allah mu sani cewa wannan abu gaskiya ne kuma da gaske ne kuma yana tafe kuma muna tafe mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zunuban mu ya sa mu tuba zuwa gare shi Allah kuma ya karbi tuban mu zunubai da muke Allah ya yafe mana su iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa mu da su da kakanninmu cikin aljannar firdaus Allah ya fassaha mu cikin kaburburansu ƴaƴanmu da zuriyanmu da mu kanmu Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu bisa shiriya in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya ɗau rayuwar mu cikin imani Allah ya kare mu da jarrabawoyin da ba za mu iya ɗauka ba Allah ya kawo mana sauƙi a rayuwa ya azurta mu ta inda ba ma tsammani Allah ya azurta mu da arziki na halal ta inda ba ma tsammani Allah ya saukar mana da albarka a cikin gidajenmu ya saukar mana da nitsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu saukar mana da albarka da nitsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya shugabannin wannan gari na Gombe Allah ya musu dacewa wajen ayyukan alkhairi duk abin da za su iya zama alkhairi gare mu Allah ya taimake su a kansa abin da za su iya zama ba daidai ba Allah sa su gane kar su aikata shugabannin mu a ƙasa Allah ya ba su ikon yin aiki na gari wanda zai zama alkhairi ga rayuwar mu da addinin mu da al'umma baki daya innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية الله للأوائل والأواخر قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله عباد الله وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون موت الفجأة ها نحن في هذا الزمان وفي هذا العصر ننظر دائما الليل نهار إلى موت الفجأة كثير من الناس ذكورا وإناث يموتون موت الفجأة ترى قد شاهدنا في هذا البلد ممن توبعت وهي تقصد الخروج من بيتها لكنها توضأت لتتنفل وتقرب تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وبعد انقضاء الوضوء قبل إقامة الصلاة توفاها الله سبحانه وتعالى كثير من الأمور التي تحدث في حياتنا هذا من موت الفجأة إخواننا ننظر إليهم هذا يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيقع ومن علامات قيام الساعة ومن علامات قرب قيام الساعة موت الفجأة لكن أين المسلمين ما زالوا في الغفلة أين المسلمون ما زالوا في الغفلة ما زلنا نتغافل بما يقع فيما بين أيدينا من موت الفجأة وما إلى ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وأرشدنا على أن هذا من علامات قرب قيام الساعة لكي نستعد لذلك لكي نستعد لذلك فلنستعد لذلك ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز بأن الساعة آتية لا ريب فيها الذي علينا أن ننظر إلى علامات الساعة الصغرى التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونأخذ العبرة والدروس ونرجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ختامنا ختام مسك فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي عباد الله بقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وانظروا عباد الله كان الناس يموتون كان الناس يموتون وها نحن نعيش على وجه الأرض انظروا لو زرتم المقابر لرأيتم كثرة الموت عباد الله لو يذهب أحدكم إلى المقبرة وينظر إلى ما يذهب إليه كثير من الناس بالجثث لرأى أن كثيرا من الناس يتوفون يتوفون كثير من الناس يرجعون إلى ربهم في كل يوم وفي كل ليل ونهار لكننا في غفلة في الأسواق وفي المصانع وفي المراكز وما إلى ذلك نتغافل عن ذلك كله وننظر إلى موت الفجأة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن بأن هذا من علامات قرب قيام الساعة ومع ذلك ما زلنا في الغفلة فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن الموت تأتينا أن الموت تأتينا وبعد الموت قيام الساعة ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل عندها عن كل شيء الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنة عدن إن عملت بما جرب الإله وإن فردت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما وانظر لنفسك ماذا أنت مختار عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أهلنا أو ذرياتنا أو أموالنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم عليك به إنه لا يجزك اللهم شتت شمل أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام وفرق جمعهم يا حي يا قيوم وردهم إلى أنفسهم أذلة صاغرين واكفنا شرهم بما شئت يا من لا يؤجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وافتح لهم في قبورهم يا حي يا قيوم ونور لهم فيه يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أحييتنا فأحينا في الإيمان وإن توفيتنا فتوفنا, من من الم... فتوفنا مؤمنين مسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزيدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاة